أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين أحمده سبحانه وأشكره حمدا يليق بجلاله وعظمته أصلي وأسلم على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بارك الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kada ya cancanta a bauta masa muna masa godiya a wannan wuni da Allah madaukakin sarki ya arzuta mu da bude wannan katafaren masallaci masallacin da aka sanya masa suna محمد الأمين وتجامع محمد الأمين صلى الله عليه وآله وسلم yan wa sun yi wa'azi ina roƙon Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi na so a ce mintunan da za a bani babban yayana Dr. Umar Garba Dokaji wato shehu da dushu na so a ce ‘yan mintuna na a ƙara masa saboda irin yadda na ga yana zaƙulowa maganganu masu fa'ida yana ba da guzuri wa limamai kuma yana motsa matasa duk lokacin da gaji matasa suna kabbara to an motsa masa abin ne a san dai kana so matashi ka ji yayi kabbara to ka tabo bacin aure dole dole sai ya motsa yi yadda aka yi Allah matashi ko kurma ne ina ganin dai ana labarin aure in an matsa sai yayi kabbara a wani bawan Allah matashi dan agaji ne ranan ana wani wa'azi malam sai zuba kabbara yake yi aka ce kai yau wa'azin nan ya ratsawa ne kuma wa'azin nan ana yi akan tausayi ne to da yake tausayi a larabci sunansa rahma ayoyin rahma kawai ake fasowa ana fassarawa ashe sunan budurwarsa ce rahma shi duk ayar da alarma ya kwaso da an ce rahama sai ya ce Allahu akbar to Allah ya muna albarka baki da a gaba ta farko da malam Dr. Ali Muhammad Sani magana a kai akan sunan wannan masallaci Jami'u Muhammad al-Amin da yawa mutane in sun ji sunan wato ba sa hararowa cewa duk wani Muhammadul Amin in ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ba to fa fa to kofi ne original Muhammadul Amin shine wa wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da haka ko shakka babu maganar da Dr. Ali Muhammad Sani yayi ta kama hankali na sosai daga jin wannan suna ta san cewa dabdalar da za a yi a wannan masallacin duk abin da za a yi a wannan masallacin ta san cewa abin da za a tallata gaba ɗaya a masallacin to kayan muhammadu amini ne sallallahu alaihi wa alihi sallama muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da mu akan soyayya ta gaskiya wa muhammadu amin sallallahu alaihi wa sallama da biyayya wa Muhammadu Amin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a kusan yan uwa a mu da irin wannan muke so a rinka gane soyayyar da muke wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam soyayya ta aiki soyayya ta gaskiya soyayya ta hakika ba soyayya wadda ake faɗanta a fatar baki amma ba ta da gaskiya ba kada soyayyar da ake wa annabi sallallahu alaihi wasallama ta zama irin soyayyar mayaudarin saurayi ne wa yarinya mayaudarin saurayi ba abin da ba zai ce wa yarinya ba na soyayya amma labarin duk a fatar baki yake wallahi ana cewa ya fito wallahi sai dai fita a guje saboda ba da gaske ke yi ba za a ce ya turo ya tura kofar gidan dama ya je kofar gidan hira tana lekowa ta shiga turo sai ya tura kofar gidan ya fita abinsa a guje to ya kamata ya zama soyayya idan an ce soyayya mu bambance tsakanin soyayya ta addini da soyayya ta ɗabi'a ana yin cakuɗa ne tsakanin soyayya alhubbud dini hubbullahi wa rasulihi wa hubbu ma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu son Allah da son manzon Allah sallallahu alaihi sallama da son abin da Allah da manzon Allah suke so dole ne idan mutum bai bambance waɗannan abubuwa ba to zai samu matsala jama'a shi son Allah da son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama so ne da yake ibada ne kuma umarni ne na Allah kuma da shi ake samun kusaci zuwa ga Allah madaukake sarki shi yasa duk abin da ka yi shi na ibada in ba bisa so kai ba ba za ka samu lada abin Allah ba abin da zai nuna maka ginshiƙin ma ibada kanta ginshikinta yana tsoro ne akan soyayya amma son na addini idan ka yi ibada ba so kake yi ba sai ka yi ba ka so har cikin ranka ba ka so kuma har ka yi ba ka yarda ka yi ba kawai an sa ka dole ne ba abin da za ka samu na sakamako abin Allah madaukakin sarki ashe kun ga wannan yana nuna mana dole ne ba bambance tsakanin son da ake nufi na addini da kuma so irin na ɗabi'a waɗanda ba su fahimci so irin wanda Allah madaukakin sarki ya umarni da shi ba da irin son da ake wa Allah da son da ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suke cakuɗe soyayyar su sai ta zama irin soyayyar da mutanen jahiliya suke fada soyayya ce wadda ba ta tsayar da kai a wurin da Allah yake ka tsaya ba ta tsayar da kai wurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ka tsaya ita ku soyayya ta addini tana lazumta maka ka tsaya inda aka ce ka tsaya ba a wuce iyaka a cikin soyayyar da Allah madaukake ce ayi in ka tsallake to ba za ka samu ladan da ake samu yanzu mutum yana son Allah ne yake sallah saboda yana son Allah yana so Allah madaukake ba shi lada sai yake sallah sai ka ce ni saboda son da nake wa Allah a zahar din nan ni ka a hudu tawun kadan dan waɗanda son su kaɗan ne wa Allah shi yasa suke masa hudu ni bari in yi takwas sunan ka aikin banza kai ba za ka samu lalla abun Allah mara to amma so irin na ɗabi'a ba haka bane a matar da kake nema yarinyar da kake mutuwar so wanda kake cewa in ba ita ba sai rijiya lokacin da ta rubuto maka text ga abin da take so kai mata ramadan basket sai maka lissafin naira dubu hamsin sai ka ce ina kin wuce nan ai soyayyar da nake miki ta wuce dubu hamsin dubu ɗari biyar za a baki da Allah wannan so za a karɓi wannan kyautar ko ba za a karɓa ba za a karɓa ko ba za a karɓa ba za a baka lada ko ba za a baka ba ba fa Allah nake magana ba za ka samu lada a gun yarinyar ko ba za ka samu lada ba ma'ana soyayyar za a ƙara promotion akwai credit akwai akwai akwai ko babu to in kai wa Allah haka za ka samu lada ashe akwai bambanci tsakanin son da yake na addini da kuma son da yake na ɗabi'a ne gariza ne amma dan kabo kana ta ihu kana cewa kana so kana so kana so amma duk inda aka ce ka tsaya ka ki tsayawa dan kenan ka zama irin ka zama irin soyayya su majnun da yala kenan amurru ala diyar diyar laila uqabbilu zal jidara wa zal jidara wa ma hubbu al diyar shaghalna shaghafna qalbi walakin hubbu man sakana al diyar shi kawai ya zo wucewa ne wai sai ya tuna cewa nan fada su laila sun taba zama a gidan nan nan gidan su laila ne da kawai sai ya zo ya samu garu gata katangar gidan ya sumbanci nan ya sumbanci nan ya sumbanci nan ya sumbanci nan yace ba wai damuwa dai da ginin ba ba ginin ne ya dame ni ba a'a kawai son da nake wa waɗanda suka zauna a cikin ginin ne yasa nake da Allah me amfanin da zai wannan me ya amfanin da wannan sumbantan zai masa ba zai amfani shi da komai ya ga karya ya zau tsuguna yana gaishe ta aka ce me ya haɗa ka da wannan kariyar yace wallahi saboda na taɓa ganin ta a unguwar Sulaila to irin wannan sai suka ɗauka cewa irin wannan soyayya ta shiriri ta irin ta ne ake son Allah da son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma so na hakika da ake so kai shine son da zai tirsasa maka ka tsaya inda aka ce ka tsaya ka je inda aka ce ka je kada a ce ka je ka ki zuwa kada a ce kar ka je ka je sannan son da ake wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so ne da baya karewa baya yankewa don lokacin da ya yanke to an halaka an kafurta an bar musulunci kenan amma shi so irin na ɗabi'a kaga yana yankewa yi bahaushe yana cewa so tsuntsu ne to son da yake zama tsuntsu ba son Allah da manzon Allah bane shi wannan ba tsuntsu bane wai tashi amma tun yaushe zaka ga cewa saurayi yana soyayya da wata yarinya kuma da gaskiya din yana son ta amma yanzu ne ya samu sai ya kusan da sai tashi tsuntsun sai tashi daga kan wannan sai koma kan mai sai koma kan wannan la'alla wani abin da da yake ganin ya aure ta ma wani lokacin son yakan tashi la'alla wani sufofi da yake ganin tana da shi la'alla duk bugi ba girau ne sai da ta shigo gida sai ga shi ba haka ba ashe abin duk ciko ne sai kawai son ya tashi sai ya tashi saboda wato an yaudare shi ne a ciki to kaga ashe son da ba na Allah bane shi yana iya tashi amma so na Allah ba yankewa shi yasa in kana yin son saboda Allah lokacin da ka gane ba ba Allah aka nufa ba to sai ka ji son babu shi kuma za ka auri mata ka auri yarinya ka ɗauka cewa lallai tana son Allah ne sai ka ga cewa ba ta son Allah sai ka ji yanzu ba ka son ta ku ji labarin mutumin da ya auri wata yarinya ɗaliba mai addini yana ta yabanta ita a yayi sa'a ya samu musulmatin mu'minatin qanitatin sa'ibatin abidatin sa'ihatin aka kwana biyu abubuwa duk suka dagule lissafi ya canza wani suna haduwa ya ce ina musulmatin ne ya ce dau a yanzu ta zama shegiya tin matsiyaciya tin yar iskiya tin ya ce yanzu abin da ya rage kawai ta zama bazawara ta yi to wannan soyayyar da ba ta Allah bane ake mata haka amma son da kake wa Allah son da kake wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama son da kake wa wanda Allah yake so son da kake wa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake so da Allah wannan son zai yanke wallahi yanke imani ne yanke kuma gaba daya shi yasa wanda yake son Allah to zaka ga duk abin da Allah yake so to yana so wallahi ko bai yi ba yana jin damuwa akan bai yin ba yanzu haka Allah yana so kai kaza sai baka yi ba to abin da zai nuna cewa lalle son ka da Allah na gaske ne duk da cewa abin da aka ce kai baka yi ba yanzu shine zaka ji kana da damuwa akan me yasa baka yi abin da Allah yake so kai ba tunda kai ba ma'asumi bane dole wata ran zaka saba ne idan kai abin da Allah baya so to zaka damu amma kullun kana cikin abin da manzon Allah baya so kuma kullum an ce masu ya annabi ka ce gamu kullum duk abin da annabi ya ce kar a yi shi kake kan gaba kamar ana ƙara zuga ka ai ko masu so na ɗabi'ar ma in kana ce musu kana so amma duk abin da suka ce ka musu baka yi za su dawo su gane cewa soyayyar nan ba ta gaskiya ba ce kana son mata duk abin da ta ce ka yi ba za ka yi ba yi min kaza ba zan yi ba yi min kaza ba zan yi ba yi min kaza ba zan yi ba ai dole zaka dawo ta tabe anya wannan son na gaske ne kuwa son na gaske ne anya to shi yasa son da ake wa Allah madaukakin sarki da Annabi sallallahu alaihi wasallam ana gabatar da su da akan komai in ya ci karo da wani abin da Allah yake so ko me na duniyar nan to sai ka ji ka fi son sa akan wancan din da Allah ba son Allah ba wal in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawna ahabba ilaykum min Allah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdi al qawm al fasiqin la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in saboda son Allah da son manzon Allah ana gabatar da shi ne akan komai Allah madaukakin sarki ka sanya mu cikin masoya manzon Allah na gaskiya ya Allah madaukakin sarki wanda ya kyangara wannan masallaci ya Allah ka kyangara masa gida aljannal firdausi ya Allah ka kyangara masa gida aljannal firdausi Allah ka kai masa kyakkyawan sakamako cikin mizanin sana ayyukan lada duk abin da yake so a cikin duniyar nan na alheri Allah ka masa muna addu'a wa jagoran wannan masallaci Abu Asim matashin nan tukub a Sheikh Abubakar Musa ya dai wanda Professor Mansur ya ce yanzu ya bar muku shi na yi mamakin wannan magana gaskiya don mu ne za mu ce mun bar shi ba shi ba ko ba gaskiya ba ne mu giya dawa ko ba gaskiya ba mu ne za mu ce mun bar shi ba shi ba ba ma ka ji amalan a muhammad sani a salafi sai yake cewa ya ce ai shi profesa mansur ɗin ma kansa su ba su fanda tsammanin su dawo da shi nan maballata na ce ko ya bar musu wani ki balle ya wani muna roƙon Allah madaukakin sarki ya masa gudunmawa da dukkan mataimakansa da suke taimakonsa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi duk wanda yake da gudunmawa a wannan masallaci da wanda ya bayyana da wanda bai bayyana ba da wanda yake koye da wanda yake bayyane da wanda ya farin ciki da ma wanda bai farin cikin ba duk kowa Allah maɗaukakin saka musu da alkhairi wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh